الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة 29 ga watan Rabi'u Nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka alfiyatul usuli wa bina'ul furu'i alaiha a wallafar babban malami a shaikhu al'ustazu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na biyar to satin da ya gabata malam ya shiga cikin muƙaddima a inda malam yake bayani akan abin da yake wato dalili abin da malami yake hujja da shi ya ambata mana abubuwa guda hudu abu na farko akwai abin da ake kira da al'asulun naƙali wanda ya shafi alkitabu ya shafi as-sunna sannan kuma na biyu akwai abin da ake kira da mutadamminun eh lahu wato lil asalin naƙali shine al-ijma' sannan na uku kuma akwai nashi'un anhu eh shine alqiyas sannan na ƙarshe shine mi aslun aqaliyun shine bara'atu al-asli eh bara'atu al-asli eh yawa bara'atu zimma daga ƙarƙashin wannan ƙa'ida ne an fitar da ita ne daga bara'atul asli yawa saboda haka bara'atul asli ita ce umda to wannan su ne ma ya kawo mana to su ne zai ɗanyi bayanin su a gaba eh a baiti na 25 ko to shi ne ma ya ce fal'awwalul ƙur'anu ma'asunnatihi wasani fil ijma'i min ummatihi ma ya ce fal'awwalu na farko al'asulun na ƙali kenan abinda muke nufi da shi alƙur'anu muna nufin ƙur'ani saboda haka ana hujja da alƙur'ani ma'a sunnatihi tare da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ma ana hujja da ita wasani na biyu fil ijma'i min ummatihi abinda aka samu ijma'i na al'ummarsa eh shi ma eh kaga mutadamminun lil asalin naqali kenan ko wasalisu na uku shine alqiyasu lil a'imma sai abinda ya shafi qiyasi shine nashi'un anhu kenan e nashi'un anil aslin naƙali to shi ake kira da ƙiyasi wanda shi kuma malamai ke yin ƙiyasi ba almajirai ba sai malami wanda yake ya cika ya tumbatsa duk abin da ake bukata na ilimi yana da to shi ake bukatar ya ƙiyasi wanda za a zo kansa insha Allah warrabi'u na hudu istishabu aslin shine barin abu akan asali wanda muka yi bayaninsa a wancan lokaci ko yau wanda mafi yawan malamai akan wannan suke cewa komai akan kalime ya asali a layin ibada asali shine mi hmm? hmm? a tauƙif a tauƙif ba a tauƙuf ba at-tawqif akwai bambanci tsakanin at-tawqif da at-tawaqquf yau to at-tawqif shine daidai to asalin abin da yake ibada shine at-tawqif ma'ana sai nasi ya ce kai kaga shi ma wannan dai barin abu ne akan me asali tunda asali rashin me rashin ne to abin da ya shafi kuma al'ada shi kuma al'asulu shine me cewa abin al'ibaha abin halatti ne sau da haka ba a haramta abu sai da dalili to sai mali ya ce umma wato ka nufi wannan bayanin nawa domin ka samu damar fahimtarsa akan ce an mashai a yi ƙasa da yawwa to in za a yi umarni akan ce umma umma ka nufe shi ba na nufi al'umma ba ba to wannan shi ne Allah ya sa mu dace to yanzu mun ji abin da ake hujja da su ko guda hudu to kowannensa yana da shari'i ba haka kawai za ka ce ai na ga aya cikin ƙur'ani ba saboda haka hujja ta kaza ce ba haka kawai za ka jayo hadisi ka ce wai ka samu hujja ba akwai sharuɗa guda hudu ayar sai ta cika su hadisi ma sai ya cika su haka shi ma ijima'i haka shi ma ƙiyasi da sauran abubuwan da za a ambata to shine mala ya ce wa sharuɗu fi naƙali sihhatu sanad لشارع من غير قادح ورد وأن يكون مستمر الحكم ومن كتري وأن يرى متضح الدلالة في حكمه ننفي به إجمالا و... إيه أوكي shi mun ka ketare? ta to salasatul aqsami mm okay ta timma da yake salasatul aqsami to waɗancan na farko da al'aslun naqali da mutadamminun lil asalin naqali da nashi'un anil asalin naqali waɗannan guda uku kallo babi to su kuma kamar ƙwaya ne a cikin wannan littafi ma'ana su ne umda su ne za a ɗauka ɗaya bayan ɗaya za a yi maka bayani a kansu za a yi ma bayani a kan alkitabu wai in ma an ce ƙur'ani me ake nufi da ƙur'ani me sharaɗin zama ƙur'ani ƙur'ani duk za a yi ma bayani haka a dawo kan sunna haka ijima'i haka ƙiyasi to su ne gaba ɗaya mafi yawan shi wannan littafi ne ko kuma kan lubabi shine tsintsa da aka ce allubabu ana nufin khulasatu shay'i eh yawwa abin da yafi komai kyau cikin abu to akan kira shi da lubbu ko lubabu hmm shi yasa aka kira hankali da lubbu yawwa saboda cikin abin da Allah ya ajiye ga dan adam ba abin da yake da kyau kamar hankali yafi komai kyau duk da kuma ba a ganin sa don shi da an rasa shi wa ma yali khatimatul kitabi abinda zai biyo wa baya na bara'atul asli to wannan khatima ce ta littafin saboda haka ita can ƙarshe za mu same ta to Allah ya sa mu dace to mu koma ga wancan mala yace wa sharɗu fin naqali sharadi dangane da abinda aka nakalto ko aya ko hadisi sihhatus sanad na farko abinda ake fara duba shine ingantar isnadi sauraka in ka ce ka kawo hadisi to abu na farko da za a fara bincike shine isnadinsa kamin a je ga matanin shin isnadin ya tabbata ko bai tabbata ba in ya tabbata to shikenan ka samu hujja in bai tabbata ba mi baka samu eh yawwa to da wannan suka ce kaga abin da ya shafi hadisi al-maqatu ko hadisi al-mursal ko al-da'if da makamantan waɗannan duk ba a hujja da su ba a hujja da su duk hadisin da isnadi ne bai tabbata ba bai inganta ba to ba a hujja da shi karka ce ina da ina da dalili ina ba tar an gane abin da ya shafi alqur'ani shi kuma daga cikin sharuɗan zama qur'ani qur'ani sai aya ta zama mutawatira saboda haka in ka ja aya sai muka ga ayan nan tana daga cikin wato shawaz ayoyi waɗanda ba su cika sharuɗan tawaturi ba to ba ka da hujja da a ƙa'ida ta ilimi ba a hujja da aya wadda take shaza ana dai amfani da ita wajen matsaloli na wato fiƙihu abin nan kai luga da makamantansu wajen a fahimci wani lafazi amma ba a dogara da ita don a tabbatar da wani hukunci ko wani asali ina fatar an gane yanzu shafi'iyya da suka ce wato sai jariri ya sha nonon mace ɗaya bayan ɗaya har sau biyar sannan ta zama uwa gare shi sannan ta haramta gare shi sai malikiya suka ce da su to me dalilin sai suka ce dalilin mu akwai wata aya da muka samu cewa ana karantawa wato sha biyar hamsa rada'atin yuharrimna sha biyar suke kawo haramci tsakanin jariri da wadda ta bashi nono din to sai malamai suka ce to ai bincike ya nuna cewa wannan aya din ba mutawatira ba ce saboda haka ba ku da hujja ba ku da ba ku da hujja to wannan shi a dalilin da kake karanta a fiqhun malikiyya su kaga ba su tafi haka ba inda yaro ya sha abinda ake kira sha to shi kenan ko da so ɗaya ne haka kuma hanafiya da suka ce in an zo ka fara rantsuwa in azumi mutum ya ɗauka misali azumi nawa an ka ce a yi azumi uku yauwa to su hanafiya suka ce sharaɗin wannan azumin sai ya kasance wato mutatabi'an in ka fara ba za ka aje ba sai ka kammala kamar yadda ake na rabadana ko ka fara kisa aka ce to me hujja ku suka ce mun samu wata aya ko wata ƙira'a cewa abin nan fasalasatu menene faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin da wannan lafazin yawwa an gane haka abdullahi dan mas'ud ya karanta to amma riwaya shazaji ko qira'a shazaji to sai malamai suka ce su malikiya suka ce ba dole bane azumin kana iya kai daya yau ka bari sai ka huta kai na biyu ka sake bari sai ka huta kai na uku ina ba an gane tunda wancan waccan qira'ar da aka samu bata mi bata inganta ba bata inganta ba kun ga kenan shi ba qur'ani yana lalaben me to in mutu ya ja ma aya ka tsaya ka lalaba mutu eh a hadda sha zaɗi ba zari ba subhanallahi akwai littattafai na malam kai magana eh akwai wanda an mutawatir akwai wanda ba mutawatir ba amma shi wanga da muke karanta a mutawatir wanga da an ka tara a mushafi to ai ba shi da ya qur'ani ba ai ba shi da ya qur'ani ba eh eh ai ba a kawo rasul da an shaye shi na'am mm an shaye shi in amma da ana karantawa to sai suka ce nami yawwa to ka gani kaga yana nan ƙur'ani ke ina batar mun gane saboda haka shi wanga da aka tattara shine aka samu ijima'i na malamai cewa a to yanzu misali shi wanga da muke gani akwai musafi nan ko ai za ka samu akwai hafsu in ka ɗauko shi sai ka gami suna da bambanci haka in ka ɗauko ƙalun shi ma akwai bambanci haka da sauran duka in ka ɗauko su za ka ga akwai ƙare-ƙare akwai canji a wasu to akwai wanda yake mutawatiri shi karan kansa ƙur'ani in ka ce yanzu wanga da a hannun ka an mutawatiri to sauran fa ai daga baya ne don a sauwaƙe ma ɗalibai an ka samu wannan rarrabe amma da duka haɗe suke shi yanzu kawan mushaf na abdullahi dan masu ai akwai wannan aya fasu ya busalasti ayyamin mutatabi'atin akwai wannan aya a mushafin shi kuma haka yake karantawa sannan a mushafin shi kaga shi bai rubuta suratul falaq ba bai rubuta nasi ba eh kuma qur'ani ne a gane yauwa to amma su waɗanda da aka tattara na wannan ƙira'ar da ruwayoyin to su suna daga cikin mutawatirai ɗin ina fata muna fahimta yauwa in ka ji an ce ƙur'ani mutawatiri ne to ana nufin wannan kenan wanda an samu haɗuwa a kansa ai akwai littattafai da aka rubuta alƙira'atu shaza suna da da yawa ƙira'a kaza shaza ce ƙira'a kuma ita karan kanta shaza ɗin akwai saɓani wata ka samu ta tabbata wata ka samu kuma ba ta tabbata ba ana samu ana samu ko yawwa ina misali wadda ba ta tabbata ba hmm? hmm. eh shafa hufi a cikin ƙur'ani yawwa eh wa arjulikum wa arjulakum ko wa arjulikum ko wa arjulakum to me kake son ka ce mm a'a shaza din ma kashi biyu ce akwai wadda ta tabbata akwai wadda bata tabbata ba ai ita ma shaza din sai an samu isnadi to bayan ta samu isnadi ta tabbata shaza to wajen kuma aiki da ita da hukuncin da ta zo da shi kuma akwai wani sharaɗi hawaye shi ne sai ta zama mutawatir kamar faɗin Allah ta'ala inna ma ya fi Allah min ibadihi al'ulama to kaga akwai ƙira'a an ce abu hanifa da umar ibn abdulaziz suna karanta inna ma ya fi Allah min ibadihi al'ulama to kaga shaza ce to amma kuma ba ta tabbata ba to kaga ana samu to ko sha zaɗin ana samu wadda ba ta tabbata ba eh a to tun da ba ta tabbata ba ina magana fasara ba ta da islami Allah ya zabu daji ba ta da amfani wannan karatun wata rana kila kana iya samu wanda sai ya jama wata aya kuma ayat ta zo a wani mushafi wanda kai a mushafinka babu to sai a duba a gani in mutawatir rata a karba in ba mutawatir rata ba a bar mai a bisa ba shi kenan ba to wannan shi ne to lishari'in min gairi qadihin warat ya zamo wato isnadin ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama nan yana magana kan hadisi saboda shi an kafi mai da hankali wajen wannan bai kawo alkur'ani ba saboda shi alkur'ani kamar abin da ake bukata gare ka an tara ma wuri daya yawwa abin da ya samu ka kawo wannan saboda wata rana ilimi na iya kaiwa zuwa ga wannan amma galibi ingancin isnadi to malamai sun fi magana ta a wurin hadisi saboda shi wasu littattafan kaga an cakuɗa su tsakanin hadisan da su tabbata da waɗanda ba su tabbata ba to shi ne ya ce min gairi ƙarihin warat ba tare da an samu wani abu da ke suka akan ingancin isnadin ba kamar hadisi akwai in ƙiɗa'i a cikinsa aga mun ce ba a hujja da shi ko yau bai samu ittisali ba ko kuma akwai nakara ko akwai illa ko hadisi ne shaz shi ma yana da shaz to duk waɗannan ba a hujja da su sun haka ba a hujja da hadisi sai ya tabbata malamai sun ce ma ko ambatonsa ma bai halatta ba sai tare da bayanin illar tasa amma ɗai ka ja hadisi maudu'i ko da'ifi ka wuce ka ce annabi ya ce ta wannan haramun yawwa to Allah ya sabu dace to nan za mu tsaya insha Allah tunda akwai wani darasi kuma ga lokaci yayi wani darasin sai mu dora eh wani darasin sai mu dora insha Allah yawwa to ana ana ku nemi irin su tafsirul qurtubi su jami'ul bayan su al-baharul muhit na abu hayyan su al-muharrarul wajiz na ibnu atiya to suna kula sosai wajen kawo kira'o'i yawwa da waɗanda suke mutawatirai da waɗanda suke ma shawaz to wannan zai dan haska kama mutum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh